أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا عشرين قوة بيار hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan 12 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021 kamar yadda muka sani muna gabatar da karatu a duk juma'a ta ƙarshen wata a wannan masallacin juma'a da ke unguwa ta karce terminus a nan yamai to duba da satin da zai zo na karshe akwai wasu uzura da su gitta muka ce to a gabatar da karatu ita wannan juma'a din wadda dama wacce ita karshen wata za ta zo dab da karshen wata to kamar yadda muka sani kuma muna gabatar da karatuttuka ne kafin zuwa watan ramadan idan wata na bakwai ya kama ya kai karshe muna tsaye da karatuttuka sai bayan sallah babba in Allah ya nuna muna anan wannan masallaci ko ba haka ko in ce ni ina dakatarwa tun da akwai yan uwa da suke gabatar da karatuttuka to maudu'i wanda muke akan shi ina ganin maudu'in da ake kira silsila sai seri maudu'i ne na abubuwan da suke bata tarbiyya a cikin al'umma mun tafo daga cikinsu mun yi muhadara a kan ina ganin attama wal khawf kwaɗayi da kuma tsoro suna ba ta tarbiyya ko mun karatu kan wannan ba sannan an yi maudu'i na biyu ko ba haka ba kan shi ma abin da yake bata wato tarbiyya wannan shine maudu'i na uku in ban manta ba wancan maudu'i da ya gabata kan mene aka yi kan mene aka yi kamanta mudu sabiq wanda aka yi kafin wannan eh wani ga wani ga wanga na azima da faita eh eh muka shi bisa muka shi bisa da muka shi bisa aljahal ko jahilci jahilci da irin illar da yake matarbiyya to a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi bayani ne kan ɗaya daga cikin abubuwan da suke ɓata tarbiyya a cikin al'umma wato shine girman kai an gane ko idan Allah ya ba mu iko kuma sai mu haɗa shi da ɗan ƙunshi rashin kunya amma yau ɗin girman kaɗin shi za mu tattauna a kan shi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to karatunmu kamar yadda muka saba muna ɗan rarraba shi ne a kan nukat le points essentiels abubuwan da za a tattauna a kansu saboda kun san a tsari na ilimi ana son abu ya zamanto yana da tsari to na farko za mu yi bayanin me ake nufi da girman kai ko ba haka ba mine ne girman kai abu na biyu za mu ɗan kawo takaitaccen bayani akan tarihi na girman kai sai abu na gaba na uku kenan ban ji ba a'a shi rashin kunya mautu inda zai zo gaba ne dama muna son yau akan girman kai kawai za a yi magana mun dan bada na in Allah ya sa akwai rayuwa ya kamata a yi bayani kan rashin kunya na gaba kuma ana yi bayani kan son rai an gane ko kenan yanzu asbab kenan dalilan da ke abu na uku shine dalilan da ke sa dan adam ya girman kai na hudu sai alamomi na girman kai na biyar sai abin da girman kai yake haifarwa na shidda kuma in lokaci ya kai ya za a yi a magance wannan matsala za mu ba da misalai kuma ga al'umma don maudu'i na tarbiyya ba ya shafi ƙananan yara ba ko manya a maudu'i da ya shafi kowa Allah ya kyauta to sai mu fara da matsalar mu ta farko shine wato at-ta'arif mi ake nufi da girman kai mi ake nufi da girman kai girman kai wato abu ne wanda ana kiransa al-kibr girman kai alkibru daga abuna wanda ya samu girma alkabir ai shirya abinda ya girma to zaka iske shi mai girman kai yana ganin kamar ya girmama kanshi cikin cikin kanshi yana jin kanshi wani abu idan muka duba kuma babu ta'arifi wanda zamu samu wanda ya kusa wanda yafi mu kawo alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin yin nisa ga wahayi yana daga cikin abin da ke sa wa adam ya bata ko ba haka ba hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi da Abdullah bin Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr ba zai shiga aljanna ba wanda a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon zarra na girman kai sai faƙala rajulun wani mutum ya ce ko ƙala rajulun wani mutum ya ce mamanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam innan rajula yuhibbu an ya kuna thiyabuhu hasanan wa na'aduhu hasana mutum ku yana son a ce kayan shi suna da kyau ya wanke su ya goge su ko da ba sani ba ne kuma takalmin shi suna da kyau ko da tsofaffi ne ko tsohi a yi sira jikinsu ko a goge su faƙal sai manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya ce alkibru batarul haƙi wa gamtun nas batarul haƙ shi ne wato tun kuɗi gaskiya ƙin karɓar gaskiya wa gamtun nas da wulakantar da mutane da su ba komai ba to wannan hadithi bai dace ba mu bi shi haka ga kawai mu zo mu wuce da gaugawa saboda nassi yana buƙatar fahimtar sa da kyau ko ba haka ba yana daga cikin abin da ke kai mutane cikin matsala sai su sa tsammanin larabci ya isa kawai mutum ya gane shari'a a da larabci ya isa mutum ya gane shari'a da duk larabawan makka duk malamai ne da larabci ya isa da duk larabawan duniya duk malamai ne amma cikin larabawa za ka iske wani ko sallan babu iya da kyau sai an yi karatu har larabcin dole sai an koya kamar yadda baturen faransa sai ya ji ya koyi faransanci a lakol ko abu haka baturen ingila sai ya je a makarantar boko ya wuri turanci idan ba haka ba bai iya ba to wannan hadisi dai yana cikin sahih muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul janna baya shiga aljanna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr wanda a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon zarra to anan me ake nufi da baya shiga aljanna saboda girman kai a aƙida ta ahli sunna wal jama'a ka ba ka yana da cinka baya bai daga cikin abin da ke samun mutum baya shiga aljanna idan kana musulmi kana da imani ba za ka tabbata a wuta ba to idan muka ce mutum yana da girman kai ya ke daga cikin musulunci kun ga yanzu mun kuma aƙida ta khawarij da ƴan mu'tazila suke cewa shi na manzila bainal manzilatai sai malamai daga cikin su suka yi magana akwai maganganu guda uku a gurguje magana ta farko sun ka ce abinda ake nufi da girman kai nan girman kai daga imani mutumin da ya girman kai yakin imani ai dole ko shi cikin wutar jahannama kuma baya fita tunda an ce la yadkhulul janna baya shiga aljanna kwata kwata waɗansu daga cikin malamai suka ce a girman kai din ake nufi amma ana nufin kafin shiga aljanna ba zai shiga da girman kai ba don ita aljanna wuri ce wadda ba a sabo a cikinta la yasma'una fiha lagwan wala ta'fima ay la yasma'una fiha lagwan ba sa jin wata yasassar magana magana banza cikin aljanna wala ta'fiman ay wala yaf'aluna ta'fiman domin shi al-ismu zunubi ba a jin shi sai a ce ba a aikata shi kenan wala yaf'aluna ta'fiman kuma wala yaf'alu lahum aidan su ba sa yi kuma ba za a yi musu ba sai waɗansu malamai suka ce to a nan kafin a shiga aljanna sai Allah ya cire wannan ciwo don Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surarin mutaqabilin a cikin suratul hijr a cikin suratul a'raf akwai aya mai kama da wannan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar sai an yi hattara al-rama mai harda al-qur'ani ma'ana Allah zai zare wannan abin shine abin da ake nufi la yadkhulul janna kidan ba zai shiga wato da wannan ciwo a cikin aljanna ba amma da yawa da bisan malamai suka ce wannan fassarorin suna da nisa la yadkhulul janna ana nufin ba zai shiga aljanna ba awwalan daga farko in Allah bai gafarta mishi ba domin shi girman kai ba kaba'ira bane bai fitar da mutum daga cikin musulunci amma in mutum na da imani idan Allah bai gafarta mishi ba sai an kashe ta an babbaka shi wal iyadu billah ko kuma la yadkhulul jannata awwalan amma ko kuma la yadkhulul jannata in jazahu Allah ba zai shiga aljanna ba in Allah ya saka kamar da girman kai amma Allah in ya gida ma sai ya gafarta mishi saboda wadansu abubuwa daga gare shi na alkhairi ko ko alkhairansa sun rinjayi sun rinjayi sharrin sa tunan sai a ce in Allah bai gafarta mishi ba ko in alkhairansa busurin jayi sharrinsa ba har sun kazan sanadiyar Allah ya gafarta mishi don ba a shiga aljanna sai da gafara Allah da rahama Allah wanda ita ce fasar da ya kamata mu gani shi yasa ɗalibai ɗaukar littattafai babu sharha babu maganganun malamai a ce za a bayani bala akwai hatsari la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr wanda cikin zuciyar shi akwai mithqala dharra to azzarrakin nan wasu suka ce abinda ake nuhi da azzarra shine wato tururuwa muna abinda ake cewa azzarra sai a ce wani abu ne wanda ba a gani sai da microscope ko ba haka ba wasu malamai su ce azzarra shine wani wata ƴar ƙura duk wanda ya kasance cikin ɗaki musamman irin ɗakuna na da in aka liƙe taga hasken rana yana biyuwa kana ganin wanda su ƴan abubuwa ƙanana suna yawo to waɗanda su ake kira zarra to amma akwai maganganu a ƙarƙashin wannan kalima zarra idan muka ce wadda ba a gani ne sai da microscope to ai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan to kenan yanzu in muka fassara shi da shi kenan an fassara alqur'ani ne da abinda su can ba su san shi ba sai yanzu muka san shi kaga na akwai matsala shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce a'a zarra na fassara shi da turuwa sun san turuwa don bayyuwa a ce an fassara qur'ani da abinda su ba su sani ba waɗansu daga cikin malamai suka fi cewa a zarra ka ana iya fassara shi da tururuwa ko ma da duk abin da yake da ƙarami in ana nufin kinayatun ani sigar wato da ya kira zarra ba ita tururuwa ke nufi yana nufin komi ƙarancin abu to shi kenan sai tururuwa ta shigo da abin da ba ita ba amma duk da haka akwai wata matsala bayan wannan wadda ya kamata ɗan uwa mu yi hattara da ita shi ne da yawa daga cikin mutane in an zo zan fassara zarra sai a ce ita ce abu mafi ƙaramci a cikin halittun Allah ko ba ka ake cewa ba gurgurun ƙwayar zarra ko da hausa ana cewa kaɗan a a wannan magana kuskure ce shi yasa da yawa daga cikin waɗanda sun kai fassara sun kace zarra ita ce mafi karamcin abu sai turawa wannan zarra wadda ba a gani sai da microscope suka yi kokari suka yi wata technique sai da suka dace ta tarrafu sai suka ce to an ce ita ce mafi karamcin halitta kenan qur'ani ba gaskiya bane mun fahimci wannan da ke ko shi yasa kun ga cikin maudu'in da mun kai da al-ijaz cewa yana daga cikin sharadin fassara abu na ijazi na alqur'ani ya zamanto daga cikin sharuɗan shi abin nan ya tabbata haƙiƙa ne ilmiya kada ya zamanto abu ne wanda har yanzu ana bincike an shi ba a tabbatar da shi ba ana na ana nan suna faɗa wannan magana sai an ka ce a kai ku saurara ku ji kuna abu ku gane ba zarra akwai abin da fi ta karamci kuma qur'ani ya faɗi wannan domin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surutu yunus yake cewa mata kunu fi sha'anin wa mata tsibirin min ƙur'anin wa la ta'amaluna min amalin illa kunna alaikun shuhudan iz tufiduna fi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin wala asghara koda abin da fi dharra karanci akwai shi kenan haka a cikin suratu saba akwai wannan an gane ko la ya'zu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard wala asghar min dhalika wala akbar kenan a takaicin takaita qur'ani ya tabbatar da cewa akwai abinda akwai abinda ya fi zarra ta ma karfi dan haka turawa su ne suka yi shirme su shi yasa irin waɗannan fassarorin yana da kyau wata rana in Allah ya ba mu iko a akwai bincike da kamata na yi insha Allah ta'ala in Allah ba da iko ina so in gabatar da wannan da yawan abubuwan da ake fassarawa ba daidai ba waɗanda kuma da yawan mutane suna ɗauka su misali kaji an ce ƙaru na aishi ne wanda fi kowa dukiya a duniya ba a taɓa yin wanda yi shi dukiya ba a wannan ba gaskiya bane qur'ani yace aw lam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a akwai wanda ya fi shi tara dukiya ko ko a ce al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al'umma ta tsakiya sai su kafa hujja Allah ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan mun sanya ku al'umma ta tsakiya wa ga maka mun ta tsakiya mu ne na karshe daggare mu sai tashin duniya nan wasatan ana nufin khiyaran wa udulan ku ne zababbu ba a ce wasɗan ba an kai mata sukuni fatha ne aka yi mata qala awsatuhum alam aqul lakum la tusabbihun ay a'daluhum wa akhyaruhum awsatuhum kiran ya kamata mu fahimci wannan duka irin wannan fasarorin suna nan daga cikin su wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara sun ce babu da shiga aljanna yahuda su da nasaru sun ce babu shiga aljanna sai bai hudu da nasara wa ga maka wannan aulit tanwi'i ce wa tawzi' wa sun ce lan yi dukular jannata ba mai shiga aljanna illa man kana hudan sai bai hudi yahuda sun ce ba mai shiga aljanna sai bai hudi au nasara su ko kiristoci sun ce ba mai shiga aljanna sai kirista shi da rana ke nufi domin su yahuda ba su yadda kiristoci na shiga aljanna ba don ba su yi imani da annabi isa ba bal ma wal iyad billah sun yi kokarin kashe shi bal ma wal iyad billah sun ce dan zina ne su ko kiristoci sun yarda da annabi musa amma su ku shirya da uzairu Allah bane su ku yahuda sun ce uzairu dan Allah ne wa qalat al yahud uzairu ibn Allah kuma Allah ya faɗa wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay wa hum yatlun al kitab wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay kaje shi dukkan su kafir tabbata suke yi kuma Allah ce wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd hatta su yahudawan kansu akwai sabani tsakankanin su hatta su kristocin akwai sabani tsakankanin su wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah akwai kiyayya tsakankanin su ɗan protestant su kafirtar da ɗan catholic catholic su kafirtar da protestant mu ne musulmi ba mu sabanin aqida aqida inda ingantatta ka dauka ta musulunci guda ce sai dai sabanin fiqh amma su hannu aqida suna da shi haka yahudawa su kansu akwai sabani tsakankanin suna kafirtar da juna wa qalat al yahud yadu allahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahum al adawata wal baghdha ila yawm al qiyamah kullama awqadu nalan min al harb atfa'aha allah wa yas'awna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin da haka mu rinka fahimta akwai abubuwa da dama waɗanda ake fassara cikin hayaniya sai dai a ce Allah ya kyauta على أي حال كنا أكو أبن في ذرة ما كرنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر سيقول متي يتم بمنزع الله صلى الله عليه وسلم متي ينسون أتي أن يكون ثيابه حسنا سترى شكنا ركو كما كان منه ونعمه حسنا كما أتي تكلمش سنة ركو تشيما أولي جرما كأني ستيا أبا كفاهم تبني الكبر تنني تعريف الكبر بطر الحق ƙin karɓar gaskiya ga gaskiya ta bayyana ka ce ba ka karɓarta daga baƙira ya ƙau mislu fariha ya farahu farahan baƙaran shi ne ƙin karɓar gaskiya ka yi musun gaskiya kaga kai kafi ƙarfin ka karɓi gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul anfal ƙurishawa sun fito don girman kai da kuma riya ba don taimakon addini ba yakin da suka yi wala ta kunu kallazi na kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit bataran dan girman kai ne suka fito a ji su kuma su yi riya Allah kai mu tsaki wa ghamtun nas ihtiqarun nas ban gane ko ihtiqarun nas غمط إن جل رباوة يغمط غمطا مثل ضرب يضرب الغمط shine kan wulakantar da mutane ihtiqarun nas ka dauki kowa ba kowa ba sai kai to wannan shine girman kai tafsiri na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu mun samu ta'arifi na girman kai a cikin karatunmu matsalar mu ta gaba sai mu ɗan ɗauko tarihi saboda shi duk abin ana son a gane shi a fahimce shi da kyau dole sai an yi sai an ɗauko a tarihance shugaban masu girman kai gaba ɗaya na duniya gaba ɗaya allah ya ba mu labarin shi da shaidan iblis allah ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin allah ya ce mala'iku su sujjada ga annabi adam fasajadu sai suka yi sujjada illa iblisa banda shaidan wadda suka ce istithna'i ne mun qata dama bai cikin mala'iku ra'aytu al qauma illa himara to ai al himaru laysa min al qaum ko qamal qawmu illa himara wasu kace a'a shi shedan yana daga cikin mala'iku istithna'i ne muttasil amma ta fuskar wato an yi masa sura irin ta mala'iku an gane ko wasu malamai suka ce a'a bai daga cikin su amma cikin umurnin ko da shi bai fahimci yana ciki ba da an ka ce ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya to ya san wannan umurnin ya shafi shi a wannan lokaci in yi kiya to an san da cewa ko da bai daga cikin mala'iku wannan umurnin ya shafi shi wadanda ke cewa surarsa ta mala'iku ce amma asalin halittarsa ta aljanu ce sun yi kokarin su hada amma in ya tabbata ba mala'iki bane ai shike ne zan mun kafa ba sai mun sha wahala ba an fahimta ko to shedan yayi girman kai mi ya gaya ba Allah yace ana khairun min a cikin suratul a'raf khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace khalaqtani min nar Allah ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi ko ka halicce shi daga da laka kaga wanda yake nuna ku shedan ba mala'iki bane don su mala'iku an halicce su da haske kamar da hadisi ya bayyana cikin sahih muslim ko ba haka ba wa khuliqatil mala'ikatu min nur kuma Allah ya faɗi cewa aljani ne wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih ya kasance daga cikin aljannu sai ya saba alfa'u sababiyya ce bi kaunihi min al jinni jama'an mai dan ya kasance daga cikin aljannu المهم الشيطان يتي ما الله سبحانه وتعالى انا خير منه خلقتني من نار قال تشني daga wuta wa khalaqtahu min tin ka halice shi daga mi daga tabo ko yin buku laka sai malamai suke cewa to anan akwai raddi guda uku domin shaitan yayi kiyasi wanda bai dace ba yayi kiyasi na nuna cewa wuta ta fi kasa sai malamai suke to akwai abubuwa guda uku na farko duk ra'ayin da ya saba ma umarnin Allah wannan ra'ayin banza ne shi ake kira a cikin ilimin usulul fiqh fasadu al-i'tibar Allah ne ya ce ai sujada to kafi Allah ilimi kamar yadda yanzu muke samun matsala da yan boko da sauran wasu mutane ga Qur'ani yayi bayanin abu tabbas haka ne fasarar daidai ne ga sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yi bayanin abu tabbas haka ne amma saboda shi tunanin shi bai yarda da wannan ba sai ce ba zai dauka ba bal ma har cikin malamai kana ganin wani ga nasu ya saba ra'ayin da malamin shi tafi akai sai ce a dole sai an yi aiki da ra'ayin malamin sai ba haka ne na biyu malamai suke cewa a ƙaddarta wuta ta fi ƙasa amma ba shi ke nuna ba bayan an sarrafa abinda an ka sarrafa iyafi domin ana iya canza abu in kuma da wata kama sai zama to yafi wani wani sha'irin ce idan ta harta bi a ba'in lahun shafin ƙulna sadakta walakin bi sama waladu idan mutum na alfahari da iyayen shi su ne ware da ware da ware yace sai mu ce kai gaskiya amma tir da abin da sun ka aiha baban ka mallami da to kai baka zama mallami me amfani ka kana bada mutane da lokaci baban ka yayi addini aiki kai ka zan dan iya to dan me zaka kokana ga mutane iyayen ka kai koyi da su mana mun fahimci wannan dake ko wadansu daga cikin malamai suka ce a'a ba amma yadda ba ma wuta ta fi kasa domin ita wuta kasa wuta kuna take yi kuma tsoronta aka duk inda take ana tsare da ita ana tsoronta amma ita ko kasa sai a sa mata abinci ta fitar kuma ba mu yi tsoronta ko ana tafiya akan ta akwai malaman da sun kai inkarin shedan yayi kiyasi sun ka ce ai ba kiyasi na shedan ba alfahari na yi a'a kafin yayi alfaharin sai da duba ya ga ya dibi kasa ya dibi kanshi sai ya ga shi yahi kaga sannan na ya kiyasi dama ka auna wani abu da wani abu ka san wanne ne yafi ko ina an ka samu bambanci ai kiyasi ne akwai kuma malaman da suka ce bai dace ai wannan kiyasin ba ka a ce wuta ta yi kasa kasa ta fi wuta don mi Allah ne fifita wadansu halittun shi akan wadansu mun fi cewa da jiko suna cewa ba a yi kiyasi wuta tana da amfani ba mu cewa a'a da ita muke yin su dai walda da ita ake kere kere ga wutar lantarki ga kaza ga kaza a tana da amfani amma ba ta kai kasa ba ita da ita ce a asalin halittar mu kuma su gare ta muke rayuwa duka irin waɗannan ra'ayukan za ku rinka jin suka bakunan malamai to kenan tarihin girman kai wa ya fara shi shaidan duk mutumin da ke da girman kai ya san ko da wa yake koyi yana koyi ne da makiyin Allah wanda Allah bai da makiyin shi girman kai kenan abu na gaba kafin mu tafi cikin nukutocin mu cikin tarihin girman kai mu sani cewa dukkan kafirran duniya tun daga zamanin annabi nuhu waɗanda ba su yi imani ba har zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya hana ba su imani shi ne girman kai da zaran kana da girman kai to ba yadda za a yi ka karɓi gaskiya ko annabi ya zo da ita ba za ka karɓi ta ba duk wanda ka ga ya karyata annabi ya ƙin imani girman kai ne hana shi imani gaskiya tana bayyana su cewa ba su karɓa duk karanta tarihin annabawa cikin alkur'ani ka gani duk inda Allah ya kawo za ka ga sun nuna su su sun fi ƙarfi wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha sun hida gawa da girman kai suna ganin waye annabi musu bi shi haka ma sun kaga mishi anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aghadiluna badiyar ra'yi wai shi annabin Allah ne kaskantacce kuma waɗanda garin shi kaskantattu ne ba kowa ba shi yasa cikin hadisi na Abu Sufyan cikin Sahihul Bukhari lokacin da sarki ya tambaye shi wa yake bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naji a ce mutum ya bayyana gare ku yace asbahu ad-du'afa mafi yawancin su masu rauni ne saboda su suke yasa su karbi gaskiya shi mai kuɗi ko mai mulki ko mai wani abin shi rubuta gari ka karbi gaskiya to dan haka duk kafiran da zaka ji an bada labari rashin imani su girman kai saboda su daga sun fi karfin a gaya musu gaskiya ko su yi aiki da ita kadzabat samudu bi tagwa duki duk ayoyin qur'ani duk kisar da kaji ko zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam girman kai ne hana su kaji allah subhanahu wataala ya faɗi wannan suna girman kai suna ganin su mutane ne da masu ji da kai وقال الذين كفروا اجعلنا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه دا الهيري ne biyan annabi sallallahu alaihi wasallam da tarka annabi su yin bibi ba tambada ce mun fahimci wannan rike ko munafiqan madina haka sun ka faɗa anu'minu kama amana subha za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani wai biyan annabi sallallahu alaihi wasallam shine awauta kin bin shi shine wato wayewa kamar yadda yanzu yake faruwa in an ga kana son addini sai a ce kai wancan kuta batu ne mutumin lahira na ba na duniya ne Allah kai mun sani to wannan na dan baku nubza ne saboda in ana maudu'i ana kokarin na a baka abinda zai tattaro maka masaloli masu yawa in an gaya maka kafirai duka in ka dauki annabin da ya gwagwarmaya da ka dauko sai ka tuna daga cikin dalilan da suka sa ya kin imani shine wato wannan ciwo na girman kai fir'auna abin da ya hana shi girman kai ya hana shi ya yi imani allah ya kyauta to yanzu sai lokuta ta uku saboda lokaci yana tafiya kun san lokacin mu baya wani da shi ba a waɗe ci lokuta ta uku sai asba mi ke sa ɗan adam yi girman kai girman kai kala biyu ne akwai girman kai wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci shine mutum ya ƙi yarda ya karɓi gaskiya ya ƙi imani akwai girman kai wanda mutum musulmi ne amma kuma yana da ɗabi'a ta girman kai wanda ya yarda shi ya bi qur'ani amma dai wani lokaci gashi nan da yana mutane girman kai to wannan girman kai fitar da mutum daga cikin musulunci amma ana ji mai tsoro to me kisa dan adam mai girman kai akwai abubuwa da dama akwai abubuwa da dama amma zan taba wadansu daga cikin su na farko shine mutum bai haɗu da waɗanda za su iya gaya mishi gaskiya ba kun san in munafakai na kewaye da ɗan adam to yana da wahala ya daina girman kai shi yasa da wuya ka ga mai mulki ko mai kuɗi sun daina girman kai akwai wuya saboda waɗanda ke kewaye da su galibinsu ba duka ba munafakai ne don abin da ya faɗa haka suke cewa shi ya harkar fir'auna Allah ce fasta khaffa qaumahu fa ata'u innahum kanu qauman fasiqin ya yi wasa da hankalin mutanensa Allah ce faɗa'u kuma sai suka bi shi domin fir'auna ya yi iddi'a'in shi Allah na ya ce ya ayyuhal malaku ma alimtu lakum min ilahin khairi ya zo ya baram barama wadda ta fita ya ce shi ubangiji na kun sai an ce abin bauta da bai ubangiji daban domin ar-rabbu shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir shi ko Allahu al-ma'budu bi haqq al-istihqaq yace rabbu shine yayi halitta shine ya mallaki komai shi ke tafiyar da komai yace ana rabb kai ko cikin allolin yace in ma akwai allolin shine at-top ana rabbukumul a'la shine ubangiji na karshe to kaga lokacin da fir'aun yace shi Allah na shi ubangiji na girman ka ne kashi da haka ko ba ka nan bane to amma me yasa ya wannan abin yana shi ci gaba saboda ko dan da ke kewaye da shi munafikai ne to Allah na zuwa shi kwana kuma an san fir'auna na daga gaban shi ba kwana eh haka bai yiwa Allah na zuwa duk shi duka shi duka matutu Allah ai mai dushi to ko pale presidential na America akwai dushi wanda suka ce malum le plus puissant du monde akwai dushi in yanzu bi na shi kai da gudu sai ya shiga ko shi na yin wata guda bai ji mishi ba Allah na bukatar ruwa Allah na bukatar tuwo Allah na bukatar mata kai yanzu mutum ya zama kawai haka yanzu ma Allah na kuma kawai kawai haka kawai a haɗu Allah akwai abubuwan da ba a karɓa su to in ka ga girman kai ya zo ga wuri an samu mutane munafukai waɗanda ko jahilai waɗanda su ba su da su masu inda an ka sama gaba ba don shi wani ya san gaskiya bai sun shi faɗe ta wani kuma shi jahili na ba bai ma sani duk inda an kai rubuta ta yana shi kai Allah ya kyauta abu na biyu wanda ke sa ɗan adam girman kai shine mulki mulki in mun ce mulki kowane irin matsayi ba wai sai mulki shugabancin ƙasa ba a'a kowane irin matsayi an ka ba mutum mutumin da an ka bashi jagorancin ƙasa wanda an ka bashi sarki wanda an ka bashi hakimi wanda an ka bashi mai gari har wanda an ka bashi shugabancin wata minister ko wata ma'aikata ko wanda an ka bashi jagorancin wata kungiya ta addini sai ka iske wannan ya haifar mishi na girman kai matsayi kina al-mansib shi yasa za ka yi mamaki waɗansu malamai za ka ji sunansu da labarinsu amma idan ka je wajensu za ka rena su saboda girman kan da Allah ya sanya musu cikin zukatansu ko kuma shaidan da mutuwa don Allah bai sanya mutum girman kai annabawa su suka fi kowa kima da daraja amma su suka fi kowa tawakkali wani ba malami bane daga an dan bashi matsayi na sai sa tsammanin ya fi kowa ya fi kowa wani kuma mallamin na amma saboda matsayin da aka bashi sai matsayin ya rude shi shi yasa cikin malamai ma akwai masu girman kai to fir'auna mi ya hana shekirin gaskiya mulkin shi ke jin tsoron ya bushe to mulki yana samu gadon maɗan adam da girman kai mun fahimta ko kowane irin matsayi an ka baka ka rinka tuna Allah subhanahu wa ta'ala saboda matsayinka gaba ɗaya Allah na iya kwace shi shi Allah shi na adda mulkin da bai bukatar taimakon kowa amma kai wallahi mulkin ka na bukatar taimako kana bukatar masu tsaron ka dare da rana in ba haka nan ba kato guda ya ishe ka sai hishaƙe ka sai ka mutu kan ko ba ka nan amma Allah ya ba ka mulki shi ya sa malamai suke cewa cikin ilmin munasabat akwai ilmin munasabat kala-kala ya kai kusan nawa ya kai goma sha hudu ko sha biyar kadi ba cikin ta nasu kudurar na imam suyuti amma dai nan al-munasabat bayan al-asma sunayen Allah mi yasa Allah ke hada al-wahid da al-qahhar قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الواحد شي كدي القهار مرنجاي ميسا حد أسو saboda rinjaya Allah ba ta bukatar taimakon kowa duk wanda ka ji an ce ma wata ce ana duniya shi na bukatar taimako babu gwamnatin da ba ta bukatar soji 'yan sanda ss ajiyar sekre goma ga rumuni duk gwamnati tana bukatar ma'aikata administration gaba ɗaya taimaka wa gwamnati da ta kai yau an kabar shugaba da prefe da gubernar da wani ne in babu shugabancin na yi to shi allah duk bai bukatar wani ko mala'iku da kaga ya tura su rubuta wani abu a'a ya yi niyya ga haka yasu asbabu ne ya sanya inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun daga cikin abin da ke sa ɗan adam girman kai akwai dukiya kuɗi saboda idan ka kai kuɗi musamman kuɗi suka taru gare ka to galibin wanda ke kewaye da kai munafukai na iyanka munafunci zai shige su matanka munafunci zai shige su illa man rahimallah abokananka munafunci zai shige su hatta da mallaman da a tare da masu kuɗi sai munafunci ya shige su da wuya ka iske malami ya zo ne ma masu kuɗi da masu mulki ba a canza shi saboda mi saboda kuɗin ake kallo ba Allah ake kallo ba shi ya samu kuɗi sai yana ganin kowa ba kowa ba sai ya yi karo da waɗanda babu ruwansu da kuɗin shi in kuɗi gare ka baka iya bakwa kuɗi duniya sannan akwai wanda ya haifi arziki in ma ka yi kuwa kuɗi duniya to wani ina rawar da kuɗin ka tun da ba kai ka kan nauyin shi ba ina ruwan shi da to kuɗin sai su sa ɗan adam su gadon mishi da girman kai shi yasa da wuya ka samu mai kuɗi in ba wanda ya tashi cikin makaranta ba ya yi karatu ya san ɗabi'a ta gaskiya wanda bai ɗauki da wannan girman kai ana samun nagari mun fahimci wannan da kyau ko har cikin talakawa ana samun mai girman kai kamar da cikin hadisi na sahih muslim wa a'ilul mustakbir amma galibi talaka bai cika girman kai ba shi yasa a suna ne miskin in ji larabawa ko cikin qur'ani ya zo wal masakina malamai suka ce an saya mai suna al miskin daga as-sukun na sakana yaskun komai ya kwanta harkoki ba su ta haya wasu suka ce a'a daga sakana yaskun na shine nasuwa ta zo mai dai mutum da talauci nasuwa shi kai da yawa wasu suka ce daga sakana yaskun na ya kankan da kai da yawan talaka da kaka suna kankan da kai wallahi ba karamin ba karamin ilmiya na ba talauci da sun kai kan kasar kai in sun kai kuɗi billahi ladi bala'in da a cikin ransu Allah ne sai iyaka shi yasa Allah ya san kowa da yawan mutanen da kaka suna da ladabi wasu ba ladabin Allah da annabi na ba na rinci da Allah talauci da hana musu su shirya bala'i cikin duniya in Allah ya ba su kuɗi billahi da za su shirya ba duniya ya hina masu kuɗin yanzu yasa Allah ya bar su nan a rinka ba su na shinkafa suna nagode nagode dan talauci yana sa dan adam ya buwi burin shi rashin kuɗi rashin mulki shi saka da ɗan siyasa kayan shi hau musulmi na sauran wani kuka gani dai amma da ya samu babban matsayin ce le marabula ce son de vrai terroriste on doit les éliminer ou bien emprisonner in ba ka da ƙarfi kawai sai ka ɓoye ɗabi'a ka da gayu mutum na son arme sai ka gane shi dan ustazu ustazu da dan gemi da dan yukar da kai da an ba shi arme shi kenan magana ta kare abubuwan duka sun sun lalace to daga cikin abin da ke sa dan adam girman kai akwai dukiya shi yasa qaruna abin da ya halaka shi ita ce dukiya hayya kai na cewa inda ma utitu ko ala aini aiki yace da ba shi yana da wata kamar alaka ce da Allah kamar ma ya san da Allah zai ba shi kuɗi ko ko ala ilmin indi ina da wani ilimi da wanda ya sani samu kuɗi ma'ana na san wani na san wani na san yadda na karanta market marketing na san minister de finance minister de l'enseignement supérieur duk wani wata tsiya cikin ƙasar ga na san shi shi yasa nake da kuɗi shirmen manza ne akwai wanda duk ya yi ka sanin waɗannan manya amma shi na har yanzu sai an ba shi dala arba'in shekara sanin su bai da wani amfani ya Allah bai yi kai arziki wallahi duk wani ko bilkit ka sani aikin banza ne daga cikin abin da ke sa kan adam girman kai akwai ilimi ilimi kuma kala biyu na akwai ilimi na duniya akwai ilimi na kuma addini wani yana mamaki ilimin addini na sa dan adam girman kai kwarai kuwa malami nawa ya tashi ya ce shi yanzu ya san annabi malami nawa ya kuma yace shi yanzu Allah na ma akwai mallaman daga cikin sun san Allah nan cikin Nijar ma akwai wani nan cikin Nijar malami nawa akwai wanda ya rena duk kowa da kowa duniya ya bautar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malami mutawaddi ne malami na Allah shi ba girma yake son ka bashi ba yana son ka girmama addini ta fuskar girmama wanda suke ma addini da aikin da sun kai ma addini Allah ga dauka su amma malami yace yana son girma da wulakantar da mutane yana nuna ko dai jahili na yasa rigan malamai ba a sani ba ko kuma malami ne wanda ba Allah shi ke nufi da iliminsa ba cikin malamai suna nan masu girman kai wani ma in ka gaishe shi ina wani ma ka gaishe shi bai kota su ba ai to ilimi na addini yana sa dan adam ya girman kai neman shugabanci sai ya hallaka malami yahudawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana ko laraba ba su san shi ba ne da sun kasance shi Allah ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da sun kasan ƴaƴansu abdullahi ibn salam wanda ya musulunta cikin yahudawa ɗaya daga cikin waɗanda suka manyan waɗanda suka musulunta ya ce a shi ya ma fi sanin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da ɗansa don mi don shi rubuce yake ko da ya ga abubuwan da an ka faɗa da khatimin dubuwa ya yi sanin cewa shi ne ko ba haka nan bane wanga nasi ne ya tabbatar da shi dan ka ko ba nasi ne ya tabbatar da shi ba ko ba haka nan bane sai dai a ga kama kuma ga wanga zamani muke ciki ba da tabbacin da kisa da dan kana ka a zo matan zamani yanzu an koya musu race sai ka zo kai rakai ta yanka ragunan banza da yake Allah ya kyauta to da yace ya fi sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuskure kama ya arifuna abu na ahum kaman cece ne yake an kai ba cewa an kai ba a'a irin yadda sun ka san manzo sun ka san ƴaƴansu domin yan abubuwa sun kai kamar ceceniya to sai an samu ne ya fi wani da ya ce ya fi sanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ɗansa ba ya karanta alƙur'ani ba ne domin an ka kamanta wani abu da wani abu dole sai guda ya fi guda ba abu guda ba ne ban sani ko mun fahimta ba to da haka in malami yana son girma za ka iske shi da girman kai kuma galibi ma babu karatu domin da girman kai ne ake ɓoye raunin karatu malamai masu ilimi sai su zamana tare da ɗalibai a ta karatu ba a gashi shi kuma bai son tambaya da kaga professor bai son tambaya da malami to a bincike harkar nan da ke yin akwai karatun nan yan uwa musulmi daga cikin abin da ke sa dan adam girman kai ilimi na duniya yau turawa france da america da rasha da duk kasashen da sun kaga sun ki karfin musulunci saboda suna ganin sun ki da technology da makaman nukiliya shi yasa suka aga dokoki da durwa da veto suka tsatsa arzikin kasashen afirka da na larabawa suna ba da makamai ana ta kashe mutane ba sa jin tsoron allah subhanahu wataala ilimin duniya kai su ga wannan ko da sun san gaskiya ce sai su ga a in sun ka dawo sun kabi musulunci to ayyukan gidansu zai rubuce ba yanzu an ce giya haram to su ko gidajen giya a turai su ne ke kawo patent mai yawa gidajen karuwai an ce zina haram masu gidajen karuwai su rike to ina patent an ce tsatsar arzikin afirka bai halatta ba su ko 80% da arzikin su ko 80% dun namu da suka ɗiba to ya za su yi saboda ba su da imani ai ba dole bane in kun ka nemi arzikin ku na gaskiya kuka yi aiki Allah zai ba ku amma ina ba su yarda fiye sa wannan ilimin na turawa yanzu gashi nan har waɗanda sun ka karance shi na kasashen mu haka na ka samu su wani sai ka jama ce maka le qur'ani le qur'ani le fasi an wuce zamanin qur'ani an wuce zamanin qur'ani to ne annabi aka tuwo kuma wani littafi Allah suka ko ta technology ta kuma sabon qur'ani ko kire-kire na turawa na yanzu mutum da ya iya faransai ko angle sai yana ganin mutane ba kowa bane to faransai yare ne angle yare ne ka ta ka karanta faransai ka samu doktora babu aiki baban ka kuma bai iya faransai ba tun kana jariri to shi ya biya sadakin mun makka ya zo ya arbe ya arbe ta an ka dauki cikin ka duk tuwon shi na aka ci har ka samu doktora yanzu baka samu aiki ba kuma shi na cishe ka har ka zan kato na cizo ana baka tuwo kuma shi don bai iya faransai ba shi bai da daraja kai kai da kake turancin faransa kai kai da addaki ba da daraja no kada karatun boko ya saka girman kai wannan shi ne abinda turawa suke bida ku yi ma al'umma ku girman kai ku walakantar da ita musamman muna kira ga likitoci wanda za ka iske suna walakantar da likita in an kai su in ka yi ma uwa wani walakanci za a kawo ƙofa kai ma wata rana tana yau ba kai ne za ka duba ta ba in ka yi ma baban wani walakanci kai ma za a kawo babanka likita wata rana kai ma wata bukata za ta kai ka a wani wuri mini ne kake nufi babu wanda ya ishe kai ne banda Allah يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد dole na duk aikin da kake yi alal akalla ana son ka zama mutum mutawadi to problem kin administration française shine an gina ta ne akan girman kai turawan faransa dama sun kwari akan abubuwa guda biyu a duniya la literature et la sociologie shi yasa kake ganin duk abin da ya shafi zamantakewa suna da hatsari cikin shi sun iya tasiri ga al'umma su ko turawan ingila a'a commerce technology science don sun ka cewa shi yasa bature ingila ka yi samun shi da dan sauki sauki bisa ga mai france har da yaren ma ɗabi'a yaren ba ɗaya ba saboda shi mai koyar da yanzu in akwai professor na angali sai kuka kamar shi na tare tare ba yana ba ku dariya amma in ka zo professor na france ba ba a yi france ba a lankwasa hannu ana daga kawo da ana faransanci ko shugaban kasa faransa da faransa sai kaga shi na lankwasa jiki amma angali ba ka ganin wannan da ka zo cikin administration ta anglais haka da zai ka can i help you je peux vous aider ha ci gaban ba ɗaya na ba a'a kai ba mu zo ci gaba su ka san turawan faransa mine ne sun literature da sociology shi yasa sun iya tasiri ga al'umma amma su eh, eh, ingila mutane ne waɗanda su abin da ya dame su kere-kere science ai shi ne nake gaya maka kere-kere science technology shi yasa da mutum ya iya faransa shi kenan yin ma yaren ma shi kan ce yin faransa yanzu da ya fita mutum na faransa a haɗa ta kayan ya ƙari da jikin shi na ciwo amma an gane na ba ka ganin wannan saboda yaren hatsari gare shi turawan faransa muggan turawa ne allah ya mana mai kyau duk turawan kafirar da ba daɗi gare su ba amma dai akwai faso da madawa suka wurin su da haka ɗalibai da wanda suke karatu kowa ya san cewa wannan yaren da ya koya wanda ka sashi girman ka yi hatsara da shi ilimin duniya ba shi ke saka kai girman kai ba mm kamata na yi ilimin ku ya amfani al'umma ku ya amfani addinin ku daga cikin abubuwan da ke sa dan adam girman kai bayan mulki da matsayi da ilimin duniya da ilimin addini da mun ka faɗa sai kyawu musamman shi ko wannan wajen mata yana da wahala mace tana da kyawu ka gani ta mace ta mai ladabi da biyayya da sanin addini yana da wahala mace ta yi mabijin ta biyayya tana da tsananin kyau galibi ba a cika sabu ba ba a ce babu ba shi yasa karshe sai ta koma kamar karuwa wata biyu arminta ya mutu wata biyu arminta ya mutu wata biyu arminta ya mutu wata biyu arminta ya mutu saboda girman kan da ke cikin ranta babu wanda zai iya zama da ita duk wanda ya aure ta tana yawa ma mai kwana biyu na da shi samu dai shi ya gama kyau shi dai shi dai ya ce mai dai a ce dai kayi zina rokatta da a kira mallamai su zo su ɗar ma'armi shi ke na in ta sati guda ta tare iskanci sakanta sai ka ji ta da ɗa guda can ɗa guda can ɗa guda can ta zan kama ƙwallo ba ta ganewa kuma su iyayen ma suke ɗaure waɗansu yanzu suke don allah ba ya taukin su ni ko ni da ban yi kyawun ki ba uban ki shi an na goma sha uku ko ni da ban yi kyawun ki ba uban ki shi an na sha uku shi yasa don mutum mace ku gaya ma 'ya'yanku budurcin nan nasu kas su kashi wajen halaka kada mace jikinta ya ruɗe ta don jikin ruɓewa shi kai mace in ta saba yawan aure ta saba yawan aure jikin zai zahin lalacewa katta ta yi ta haɗu da wani mai ciwo ya hallaka ta to in jikin ya rukuce sai ta dawo kuma tana son ta gyara kuma bai gyaruwa saboda an san ta an san ɗabi'o'inta an san halin da take ciki kuma ɗiyanta ba su tausaya mata don ta armi guda can ta sako kwai guda can ta sake kwai guda can ga su nan ɗaya duk barkace daga cikin abin da ke sa ɗan adam girman kai shi ne ganin shi ɗan babban fami na fami mai girma ne ta ce wadda ta san addini take ma Allah biyayya ita abin fami duk fami da ba abin Allah ko fami wata fami banza da hita don fami fir'auna suna da kuɗi da mulki amma famin banza da yuhita ko mu ce shi fir'aunan da yadda shi da waɗanda sun kabi cikin famin kilo ne me amfani me kiban famin da ba ta san Allah ba kuma ba ta bin Allah babu wata famin wadda da girma wata wadda ta bi Allah inna akramakum indallahi atqakum wani kullu yana zuwa yana ce mutane su famin suka tafi famin suka ina ran mutane da famin ku mi ka aikata kunibna man shi'ta waqtasib adaban yughnika mahmuduhu an nasab innal fata man yaqulu ha ana da laysa al fata man yaqulu kana abi ko libna man shi'ita ka san duk duk dan wanda kake so in sha'ir waqta sib adaman amma ka nemi ladabi yughnika mahmuduhu anil nasab yabon da za a yi maka dan kana da ladabi da biyayya yafi yabon da za a yi ma dan kai dan ware ko dan ware da innal fata man yaqulu ha ana zalumi na alfata wani lokacin da nufin yaro to nan zalumi ake nufi man yaqulu ha ana wanda ka ce nina wane ne ya hada ta alqur'ani ka ce nina wane ne ya gina masallaci nina wane ne gina makaranta ni ne laisa alfata man yaqulu kana abi ba ne baka ce ai ubana an san shi ya taba zama mallami ko ubana an taba sai to kai ni kai to zakwana da kai kuma mutane kamar yadda hariri yace ka zo kana alfahari da al'ibama rufat kasusun da su daga sun duki kai ma kai aiki ka raya ambaton su daga cikin abubuwan da ke sa dan adam girman kai yan uwa musulmi akwai samun jama'a suna goyon bayan mutum in mutum Allah ya bashi jama'a mai yawa sai yana ganin shi ya fi karfin karfi gaskiya shi yasa kafirai kullum suke gaya ma annabawa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabina su adda abun da su adda jama'a mai yawa sun fi ƴaƴa masu yawa sun fi kaza sun fi kaza kaga ashe har da ƴaƴa suna daga cikin abin da in mutum na da ɗiya da yawa sai ce shi ba a bai wa'azi shi yasa Allah ce an kana zamalin wa bani idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin wai ne saboda shi da katta ba jakari cikin gida ne in man da yawa abin shi na iya mai katta su ba ne kashi to ƴan uwa waɗanda dai asbabu ne na faɗe su ina ganin ko su mun ka tsaya dai abubuwan da ke sa girman kai suna da yawa amma dai mun faɗi da yawa daga cikin su waɗanda manya ne abu na gaba sai alamomin da ake ganin girman kai girman kai mun faɗi duk kun ji kowane jama'a kana da nasu girman kai to kenan yanzu idan aka ce mutum shugabanci na sashi girman kai to sai shi ba ta tarbiyyar al'umma kun ga fir'auna da ya samu girman kai matsayin shi da mai mulki sai halaka al'umma shi wastakbara huwa wajnuduhu fil ardi bighayri alhaq wa dhannu annahum ilayna la yarji'un shi yasa idan akwai girman kai ga shugabanni ba sa karɓar gaskiya za su hallakar da al'ummarsu wannan ba shi ke nuna a ci mutuncinsu ba a bi hanyoyin da za a bi a yi musu wa'azi a tura musu saƙonni a ga yadda za a yi kuma a yi musu addu'a Allah ya ba su mashawarta na gari su ba su zan na gari ba caccaka ba ko la'anta ko tsinuwa ba tare kuma da musu biyayya cikin sabon Allah ba na biyu iyaye idan uba ya zama mai girman ka cikin gida lamari ya baci idan matakka tana da gaskiya to ka yadda da cewa abin da ta faɗa gaskiya ne ban yiwa don kana namiji a cikin kullum kai da gaskiya wannan shi ɓata mana tarbiyya a cikin gidajen mu ba sai kun yi jayayya discussion da kai da matakka ba gaban ƴaƴanku amma in an ka keɓanta an ka tattauna sai ka karɓi abin da gaskiya amma mu ne yanzu cikin al'adar mu musamman nan dai kasashen Hausa ban sanar mu wadin surare ba ni dai ba haushi shi abin da duka kullum mata ta fi abin da ta kai ba shi yasa sai ta zo ta faɗi wani abu maimakon ma ya koma in bai sani bai tambayi malamai sai ce a yakiya don na sai a haɗa cikin bala'i iyaye kenan tun da shari'a hannun mujtama matasa ku rabakan ku da girman kai ku ce ku nemi aiki ku yi karatu ku yi ladabi ga malamai ku yi ladabi ga waɗanda sun ka iya akwai riwaya da aka yi daga imam mujahid ɗaya daga cikin kibarun tabi'in ɗalibi ibnu abbas imam bukhari ya kawo wannan asar yake cewa la ya ta'allamu al-ilma mustahyin wala mustakbir babu mutumin da zai samu ilimi ko ilimi na addini ko ilimi na boko domin shi ne yana magana ilimin addini ne amma har da boko mustahyin mai jin kuma ya ce bai sani ba wala mustakbir ko mai girman kai ko da bakan ku da girman kai a apprentissage kaje ka koyi aiki direban mota da karan mota ya fara kuma karan bane tela sai da fara da apprentissage ɗalibi kafin mallan ya zan malami shi ya zan ɗalibi komi ana koyo amma in ka ce kai baka koyo sai ka ɗauki sama ka mutu da shi ne turawa sun kabar mu ko da wannan nasaru sun kabar mu mun halaka bature in kayi baki kamar tukunya in dai kana da baiwa shi na zakkuwa ko wanka kaka son shi ma shi na mawanka pythagore pythagore uban mathematic a egypt ya zo ya karanta egypt kasar musulmi kasar turawa ta lokacin da espany daular ta musulunci tana da karfi tana da karatu turawa can sun kai ta tura ɗinsu sun kai karatu yanzu da sun ka kwace ilimin gashi sun ce mu da mamu ce boko haram na suna ta kashe mu gaban zagaye abinda iyayenmu na da kakakin mu sun ka rubuta shi da haka in kana da girman kai ka sani duk alherin duniya sai ya kurce maka kuma zai baka tarbiyya shi yasa mai gida bai dace ya girman kai ba in kana kuskure kai kuskure lerar email kuskure yana zuwa da haka shugaba bai dace da girman ka ba zai bata tarbiyyar al'umma sa gaba ɗaya iyaye mata da miji mace mace da duk take ma mijinta girman kai to ƴaƴanta mata halaka su don ba za su yi ma baban su biyayya ba ita ma za a kai inda sai su ce ta yi kuka haka ƴaƴa bai dace su yi girman kai ba maza da mata ka koya ma ɗanka ya zama tomu tawaga duk mutumin da adda kankan da kai mutane suna son shi duk mutumin da bai da kankan da kai ba mai son shi duniya dan yare na kowa shi ko mai girman kai in ji sha'ir masalul mu'jid fi ijabihi kalwaƙafi ala ra'asul jabal kamar mutumin da ya hau ƙololon dutse na mutumin da ya hau babban dutse in ya leko ya shiga ganin mutane eh in ya je a shiga ganin su ƙanana ku suna da girma to in sun katar da kaiwa haka na duk mai girman ka bai da kima gaban kowa bai da kima ga Allah bai da kima ga mutane kuma duk mai girman kai Allah ce ba zai bar shi ya fahimci ayoyinsa ba sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq malamai masu karantarwa su cire maka su girman kai malaman addini su cire maka su girman kai yan siyasa su cire maka su girman kai masu jagoranci da gargajiya da wanda ba gargajiya ba su cire girman kai sai al'ummar mu samu al'umma mai tarbiyya amma in kowa zan bai karɓa ga kowa to ai shikenan ba mai na a cikin sai su tashi al'umma ta rikici a ƙarshe yan uwa saboda lokaci na tafiya asara na girman kai yau muna ganin su a cikin al'umma dalili kuma in akwai girman kai babu biyayya ko akwai biyayya yanzu saboda babu biyayya Allah ne ba a mai biyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ya masa biyayya illa ma illa man rahimallah saboda wannan girman kai shi ke sa mutum a faɗi aya ce bai yarda ba a wadi hadisi ce bai yarda ba to inda an faro da Allah ba a yi ma Allah biyayya ba subhanahu wa ta'ala ba a yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin ba wa za a yi ma biyayya kuma gashi nan turawa sun ce namiji da mata babu wani biyayya kowa mai turkin kashi na kuma sun ce ya fadi dai kuma dudun zai fato in babu biyayya za a yi a sanadiyyar mutuwa aure a yanzu girman kai ne manya-manyan abubuwan da ke sa aure na mutuwa daga ciki manya-manya girman kai ne ƙariya na suka so ce yawan sadaki na karamcin sadaki na inda an sa sadaki mai yawa da yanzu arme ya tsaya ƙariya ne armin da ake yi na sadaki mai tsada shi na ke zahin mutuwa akwai wanda ya kai mutum miliyan 62 aure ina aure shi akwai wanda kai 137 miliyon kudin sadaki ina aure shi akwai auren da an kai nan Niger kudin gyaran hanya dai ba na sadaki ba mm wanga gyaran hanya na a san za a yi auren miliyar biyu an kaba mai ta gyaran hanya talam talam an kai kawo na uniform armin nan bai wuce sa shida ba kudi ne muna kariya uwayenmu da taro da sisi na kakakin da sun kai arabiya an ka samu diya an ka samu jikoki an ka samu tattaba kunne jikoki jikoki ga sunan dubbai saboda su sun ɗauki auren ibada amma yanzu an daga an samu mace virus cikin kai an ci mata namiji katon banza ne shi yasa mace sai tana ganin mijinta bai isa ya umarce ta ba ya za a yi masu masu mutum da girman kai kuma aure shi bayyi wata da mijin ta kai mata miliyan ashirin sadaki wayan gada ake cewa kaza kaza kaza an ka zo an ka kai sati guda ta kashe arumi an ka ce a sosai islamic wajen kara ta ce an ka ce to miliyan ashirin an ka kai mata ta ce sadaki mallamai da sun kwadi aka ce jika hamsin ta ce to ga jika hamsin ta taka jirgi ta yaga raka tabbar shi rashin ta hayaniya dama shi ma maganin shi kenan tana yabai taimaka mawa ta da uba ne sai Allah ya kawo na zama azurtar da shi don haka matar da tu'ad da girman kai ko ɗin shugaban ƙasar amerika ta arminta mutuwa zai yi don Allah ya ba da saki ga hannun namiji ko ɗiya shugaban ƙasar amerika an kace an sake ta babu wanda isa ya ce ba ta saku ba amma in kana da tawadu sai ka zama mutum abin so ga mutane kuma shi tawadu ba shi ke nuna duk wulakancin da an kai maka karɓa ba amma kakka yarda in ka ga mutum na da girman kai kai mu'amala da shi bakin ka da shi gaisuwa amma kai ko kakka girman kai da mutane duk mutumin da adda girman kai la khaira fi umurihi albattata mai girman kai bai taba cin nasara ba a duniya kuma Allah ce bai kan shi innahu la yuhibbul mustakbirin Allah kuma da sani da girman kai to shi da kuke ganin yanzu al'amuranmu girman kai ya sa kane bai mawa biyayya amma ba shi da kai musu biyayya cikin komai ba la za a tali makhluqin fi ma'siyatil khaliq hadisi ne cikin abin da ya saba ma Allah don ka ce baka mutum biyayya a'a nan ba ka nuna baka mishi biyayya ba amma kuma dole sai kun yi rikici ba in ba banka saka sabon Allah ba ce bai zaka yi banki ba ce kai to sai ka san inda kai amma wani sai suka sai ya ce a ba a yi ayi kaza kaza kaza a san fitina to shi ne irin abin da yake faruwa a wannan lokacin da muke ciki wa bai girma ba abin ka kani ba a girmama iyaye girman kai a yi ma iyaye biyayya saboda wani maganin suka shi intellectual na abin shi ba kawai na ba a yi wa malamai biyayya saboda ganin suka shi waɗanda mutanen ba ga sunan zancen lahira na suka su ko za a zancen duniya ne shi intellectual na bai bai bai ba malaman ka kallo ba qur'ani da karo da hadisi maganar Allah ce da maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shi na kai mu saboda ma abin nan shugabanni ba a yi musu biyayya irin yadda ya kamata akwai abubuwan da na zagi da cin mutunci bai dace ba ko dan tasha karuwa ta yi ta zagi shugaban kasa in ba da aka kamo da galar ta demokrasi ba ai zagi ba ba ba ba ba wani ba wani abu ne wanda ya kamata a ce ba su kuma yan siyasa sakamakon da yake iske su saboda su ke walakantar da wanda Allah ba daraja cikin al'umma idan ka saba musu sai abin hamil da iya walakantar da kai sai an ɗauki babban mutum wani malami wanda Allah sace da daraja ko wani sarki sai a cire shi a gwada hukumiya a yi mai walakanci a yi dariya sai abin ya dawo muku sai yan tasha su yi ta zagin ku saboda ku mutunta waɗanda Allah ce a mutunta su ba duk wani babba wani dije wani abu wanda ka son ai aiki sai ku hana shi shi yasa yanzu kowa suna tsoron na kasa da shi kana son ka sa shi aiki ko kai mai formation mai kyau amma kana tsoron ka sa shi shi ta shi waya shi wata ma wani dan nan sai a cire ka ko ko a cire shi da wannan matsayi ka hana mu mutum aiki banna sai shi kire wani da shi kai a sama gare shi sai a mai shi shi a sama gare ka shi rinka kallon ka shi na ba wani kallon wata dabba dabba wannan sakamako dole sai ya su biske ku yan siyasa in kuna bari ku bari in ba ku bari wallahi duk wanda ya walakantar da wani wallahi gaba lahiya in dai bai tuba ba Allah kai mu sarki to yan uwa dai kuma tasirin girman kai a cikin al'umma mu yanzu ba sai mun fada ba kafin ka samu wanda bai da girman kai illa man rahimallah wanda bai kabbar gaskiya kuma ba sai ka ci mutuncin mutum ba in za ka yi mutum gaskiya ka jira lokaci ku zamana ku tattauna cikin ladabi da biyayya a ba kowa juna da dalilai malaman yanzu babu in ka karɓar gaskiya gare su kai kullum kana mutane wa'azi kana cewa su karɓi abu amma karan da an ka gaya maka gaskiya ka ce kai ba karɓa kuma ko da an keɓanta da kai an baka dalilai sai ka ce kai ba karɓa to mutane addini suka bi ko kai suka bi kai ka gaya wa mutane ka ce ga abinda Allah ce abi kai kuma a gaya ma nan kai kuskure ga abinda Allah ce ka ce ba kabi to kai Allah na abi ka ko ku kai ma annabi da dole malamai ku gyara maka in dai akwai girman kai cikin al'umma babu ci gaba shi yasa to bature bai taɓa yarda da girman kai ba in dai ya gabaiwa wannan ya kamata mu san da shi yan uwa abu na ƙarshe tunda lokaci ya kai ƙarshe insha Allah shi ne alhulul mutum ya tuna zai koma ga Allah ka tuna za ka mutu waɗanda ka ɗauka ba komi ba sai sun yi maka wanka a ɗauke ka a caɓa cikin ƙabari ka ruɗe ka tashi gaban Allah tsoron Allah shi ke maganin girman kai karatun alƙur'ani sauraren wa'azi fahimtar wa'azi ɗauka kuma ka tuna tun da nan duniya Allah ya gwada ma iyakarka najasa na cikin cikinka kullum in ciki ya dauka sai ka ji dushi da dan adam ya kalli asalin halittar shi da ya san shi ba komai na ba kai daga zuwa ka duka matar ka ma ba ta son ka in ta kwankwasa kana cikin dushi sai ka ce ba ta son ta gani ka ka duka ka yi fitsari ka yi kashi ka yi bacci kana bukatar tuwo kana bukatar mai gadi kana bukatar mai taimako kana bukatar kaza kana bukatar kaza kuma ka yi girman ka ba ka girman ka da mani an kalice ka da mani an kalice kowa sai da ka biyo ta mai tsara su biyu mai tsaran ma'ayyanka ka shiga kuma ka hito ta mai tsaran ma'ayyanka a haɗa mai wanda ba ta wannan ta hanyar hitowa to mini ne na girman kai wa ba ka ba girman kai duk abin da ka sani na nuna ka samu kallon yana tare da kai babu inda cikin ka bai hitar da ka samta babu hancin kashi ɗebo baki shi halgo kunne wani lokaci sai an sa wannan abin har ɗebe ki dauɗa kai da kanka kace mata dauɗa kai kashi kai tsari duk jikinka ko ina ta shankar da shi ka hinduwa ko akwai mutumin da kashin shi shina kamshi kamar turare jama'a an samu irin wannan kashi a gaya mana dan adam in ya kalli halitta ta wallahi ya san shi ba komai bane Allah kai muna sarki so yan uwa dai na san wanga maudu'i babban maudu'i na amma dai mun dan tabo wadansu yan kuce kuce daga ciki sai wata mai zuwa kenan Allah ba mu iko sai a tattauna akan rashin kunya da kuma wani wata ko kuma a tattauna akan son rai da irin yadda yake bata tarbiyya a cikin al'umma nan ya kamata mu dakata tun da lokacin sallah ya matso abinda muka faɗa ga mutu daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته